نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا شاهدوا بوتا ربيع الأول يرمائك صلى الله عليه وسلم دبودا لدريه دولا أربعين شدة وأن يداتي لشابقي بوتا ترى shekara ta 2024 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin al'arba'una haditha yau za mu tashi a kan hadisi na na nawani na takwas ne ko? o mana ya ce al'adithun thabit hadisi na takwas عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله رواه البخاري ومسلم wani hadisi an karbo shi ne daga abdullahi dan umar radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda da shi da baban shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya ci umirtu an umarce ni an bani umarni an sanya ni wa ya sanya shi ha Allah asalin yadda abin yake amara ni Allah Allah ya bani umarni amma sai aka shabe wato sunan Allah subhanahu wa ta'ala saboda an san ba wanda yake ba manzan Allah umarni sai Allah ba sama ga manzan Allah in ba Allah ba wanda ka sani kasa yake ga annabi ba wanda ya saba manzan Allah doka in dai ba Allah ba ne ba tsarin magana ta larabci akan shaye sunan mai aiki saboda an san mai aiki kamar yadda Allah ya ce wa kulikan insanu da'ifa an halicci mutum da rauni wa ya halicci mutum Allah amma sai aka ce wa kulikan insanu an halicci mutum wurare da yawa za ka ganin Allah subhanahu wata'ala cikin alkur'ani mai girma yana goge wato sunan wanda ya aiki waji a yawma idin bi jahannama aka zo da jahannama a wannan rana ta alkiyama kaga asalin shi waja Allah ta'ala bi jahannama Allah ya zo da jahannama a wannan rana ta alkiyama amma sai aka ce waji'a ƙila da hulu abuwa ba jihannama aka ce waye ce Allah asalin shi ƙalan ma ƙudu hulu Allah subhanahu wa ta'ala zai ce wa ranar kiyama ku shigar da kafirai a cikin ƙofofin jihannama da saboda aka kenan a larabci akan iya shafi mai aiki saboda an san shi wani lokaci kuma ana shabi sunan mai aiki a cikin larabci saboda tsoro saboda tsoron ba a son a gai mai aiki kamar da za ka ce wa kasan farawan da ya masa da sai ka ce suri kalmata'u suri kabaiti an mani sata cikin gidana amma ka ce sarrafa ni fulanin kaga ka tuna mashi asiri ko to saboda tsoron kai biyu dare shaƙe ka da wuka sai ka ce suri kalmata'u an yi mana sata an sace mana kaya yi barawo ya san shi ya sata kana gane ku kuma kana cewa buri ba zaidun an ba zai da kashi muna gane ba an bigi zaidu ba ya bigi zaidu baban shi ko malamin shi ko magajin shi ko waɗannan su ne suke bugun mutum a zan na lahiya to in ba ka so ka ce daraba al-muallimu zaidan sai ka ce dori ba zai an biki zai ba ka san ka ce malam ya ba sai da kashi ko kuma ba ka so ka ce daraba zaidun abu daraba zaidan abu baban zaid ya ba shi kashi sai ka ce dori ba zaidun an ba sai da kashi ko kuma ba ka so ka ce daraba zaidan aku zaidu dan uwan shi ya ba shi kashi sai ka ce dori ba zaidun muna ganewa ko to irin shi ne nan wurin domin an umarce ni mana amarani Allah ta'ala Allah ta'ala ya umarce ni shine asalin magana an uqatilan nasa in yaki mutane in yi fada da mutane mutane a nan gurin su ne kafirai ba wa dukkan mutane ba an umarce ni da in yaki kafirai muna ganewa ba wai dukkan mutane ba kafirai ake ne mutane kafirai mutanen da ba su imani da Allah ba to su ma mutanen da ba su imani da Allah ba ba a ya kasa kai ba a yakin mutane wala yuqatalul adu hatta yud'u makiya ba a ya kasa har sai an kira su zuwa ga addinin Allah haka ake idan aka kira su zuwa ga addinin Allah suka karba to shi kenan dama abin da ake su kenan idan suka ki karba kuma to shi kenan sai a ce musu ku zanna akan addinin ku amma za ku zanna karkashin musulunci za ku zan kiba musulunci haraji di shekara kun yarda in suka ce sun yarda shi kenan sai a bar su su ta addinin su kuma ku ta addinin ku amma karkashin dokar ku da su duk shekara sai sun ba ku haraji in suka kiya kuma to shi ne sai a yake su haka yaki yana da sharadi a shi ba haka kawai dan mutum ya ba ta mare ba musulmi kawai ka je kamar mai da fada ba ba haka ake yi ba sai an kira mutane zuwa ga Allah Azala sallallahu alaihi wasallam da ya aiki Mu'adh dan Jabal zuwa Yaman cewa yayi bal yakun awwala ma tad'u shahadatu la ilaha illallah ya kira mutane zuwa ga sanin Allah subhanahu wataala cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah ba fada yake yi innaka tati qauman min ahlil kitabi lalle zaka je ma waɗansu mutane daga mabuta littafi to ka bara musu da kira zuwa ga tauhidi zuwa ga sanin Allah su kadaita Allah subhanahu wataala da bauta san cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah to kenan kaga musulunci bai halatta maka yaki ba sai da sharadi yaƙi ibada ce mai girma wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya mutu bai taba ba kanshi magana yayi yaƙi ba yayi mutuwa gargajiya kaga yana da muhimmanci kuma ga yana cikin Qur'ani zaka ga Allah na wajahidu wajahadu yuqatiluna yuqataluna udina lil ladina yuqataluna dan ayoyi da masu tarin yawa ga sunan cikin Qur'ani Allah yana ta bada umarni kuma yana faraitarwa yana yana yaban masu yin jihadi da kaga jihadi yana da amma kamar yadda ka san sallah ce jihadi ibada ce in ka yi shi babu sharadi babu dokar da Allah ya ji mai to ka yi fada ne kawai fada ne na duniya kai da kai da wani mutum ba jihadi ba da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace umirtu an uqatila nasa an umarce ni da in yaki mutanen da ba su yi imani ba ba su ba da gaskiya ga Allah madaukakin sarki ba hatta yashhadu har sai sun shaida har sai sun yarda sun tabbatar cewa Allah ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya sai Allah duk wani abin da ake bauta ma na mala'iku na mutane na aljannu na rana na wata na taurari na itace na wuta duk wanda ake bauta ma to ana bauta mai ne ba bisa gaskiya ba bai dace a bauta mai wanda ya dace a bauta mai shine wa shine Allah subhanahu wataala domin Allah shi ya kawo ka a duniya nan shi ya halicce ka ya halicci uwayenka ya halicci kakanninka ya halicci danginka ya halicci kabilarka gaba daya kai Allah shi ya samar da duniya in shi ya kamata a bauta mai Allah ya ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku wadanda suka yi imani ku kare ta Allah wanda ya halicce ku da bauta wanda ya halicci wadanda suke gabaninku domin ku samu tsoron Allah alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha wanda ya sanya muku kasashin bidaddiya ga ta nan wasama'a bina'a kuma ya sanya muku sama ginan naga ta nan wa anzala minas sama'i ma'an ya saukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum sai Allah subhanahu wataala da wannan ruwan da ya saukar daga sama ya fitar da tsirrai da ɗiyin itace waɗanda za su amfani zaman to arziki ne gare ku fala taj'alu lillahi andada to kada ku sanya ma Allah kishiyoyi in kuntum ta'lamun in dai kun kasance kun san wane ne Allah subhanahu wataala to kada ku hada kowa da Allah wannan shine ma'anar la ilaha illallah ka kadaita Allah subhanahu wataala da bauta kakka bauta ba kowa sai Allah subhanahu wataala wa annabi alayhi salatu wassalam ya ce an umarce ni ita ya kan mutane har sai sun tabbatar da cewa babu mana zan yi ta fada da su zan yi ta yakan su in yi ta cin garuruwan su in yi ta cin su da yaki har sai sun yarda da cewa ba wanda ake bauta musu ya Allah kenan da zaran sun yarda da cewa ba abota ma kowa sai Allah shi kenan yaki ya tsaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya je wurin yaki yakan saurarawa ga wani gari sai saurara in ya ji an kira sallah sai ya ce to nan musulmi ne mu wuce domin kiran sallah tauhidi ne a cikin shi akwai la ilaha illallah akwai ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah fara kuma zala da ya ji ana kiran sallah sai ya ce to mu ce gaba nan garin musulmi ne idan kuma bai ji kiran sallah ba sai ya ce to wannan garin garin arna ne ka shiga a kira su zuwa ga Allah subhanahu wataala a gaya musu menene addinin musulunci a gaya musu sakon Allah da ya aiko ni da shi zuwa gare su in sun karba shi kenan da ma haka ake so sai a wuce in ba su karba ba kuma to sai a gaya musu abin da ya kamata mataki na gaba in ba su karba ba sai a ji mataki na uku wa anni rasulullah mun gane ko ko kuma wa anna muhammadar rasulullah kuma sai sun shaidar da cewa lalle babu wato lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ne Allah ya yi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karshen annabawa saboda ya cika annabta domin shi ne shugabansa gaba daya Allah ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya shekara 40 duniya Allah ya aiko shi da iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam da waɗannan ayoyi guda biyar Allah ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya annabtar da shi gabanin Allah ya amnatar da annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah sallallahu alaihi wasallama da ka ganshi ka san annabi sai dai baka da yancin ka bane duk wata dabi'a mai kyau ta tattare shi din shi duk wata dabi'a da ba ta da kyau ba ruwan shi da ita duk wani mugun aiki baka ganin annabi sallallahu alaihi wasallama kai shi duk wata cuta da kumbiya kumbiya da yaudara da cin amana da damfara da makarkashiya manzo Allah ba ruwan da ita gaskiya da rikon amana shi ne siffar annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya rayu in ana kada-kada maka ba ka ganin shi wurin in arna na shan giya suna ta kabra-kabra da kai ba ka ganin manzan Allah wurin sallallahu alaihi wasallam in an ce zance wurin yan mata hira da daddare kowa ji wurin buduro shi ba ka ganin manzan Allah cikin wannan abu hasili ma matan shi ta warko khadija ita ta ita ce tana son shi ita ta ce a gaya mai tana son shi ba shi yace yana son ta ba saboda ta ga amana ta ga gaskiya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta ga dubaru irin na kasuwanci manzo Allah dai ya iya tunda take hudda da maza ta dauki kuɗi ta ba su je su yi kasuwa su kawo mata riba bata taba ganin riba bi yawa ba kamar ta annabi sallallahu alaihi wasallam sa'annan kuma yaron ta maisara da aka dawo yake ta gaya mata yake ta gaya mata yake ta gaya mata cewa mutunan nan shine kaza mutunan ni ba taba ganin mutunan kirkirin shi ba kawai sai ta ji ta kamu da sai shi tace ko ka iya gaya mashi ina san shi aka gaya mai shi ma yace yana so kaga annabi sallallahu alaihi wasallam shi da yan mata kuma babban mace ce ga ya matashi ga su sune masu garin makka amma kuma ya tsaya ya auri bajawarar da ta haihi shi ta ce tana son shi yana da shekara 25 ta kuma tana yi shekara 40 kuma ya amince ya aure ta kuma duk cikin matan shi ba wanda ya so kamar ta ya yi mata sun kaujen guda goma sha wani abu amma babu macen da ya yi so kamar khadija kuma ita kadai ya zanna da ita har ta cika baya da wata mata sai bayan ta rasu ne ya aure ya ƙara wani aure ya ƙara wani aure ya ƙara wani aure ya ƙara wani aure khadija ita kadai ta isha annabi sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ya aiko shi da waɗannan ayoyi an ɗauki lokaci kuma sai Allah ya saukar mai da ya yi wal muddathir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir waɗannan su ne kuma ayoyi gungu na biyu da aka saukar da su ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam aka ce ka tashi kai wa'azi kai gargadi ka gaya ma mutane su san girman Allah subhanahu wataala su tsaftace zuciyarsu da dabi'unsu da halayensu zamanto masu kyau domin suna da mugayen halaye na cin amana na cuta na yaudara na ƙarya na zalunci duk su rabu da waɗannan halaye mara kyau su rike halaye masu kyau na riƙon amana na gaskiya na ɗabi'u masu kyau Allah sallallahu alaihi wasallam yayi to yana kiransu zuwa ga wannan kalma ta la ilaha illallah wasu suka karba Khadija ta karba, baranta shi ma bawanta ya karba, ana nana nan sai na Aliyu ya karba, Abubakar ya karba duk aka yi ta karba aka samu ‘yan kwarorin mutane zuwa mutum bakwai ko takwas. A hankali a hankali shi ma bakar ya ta watsawa ya ta yada addinin musulunci har ya yabo mutane da yawa wajen mutum shidda. Haka dai abin ya tafa dada ya tafa dada ka inda abu ya bayyana to sai aka fara hito na hito tsakanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da mutanen Makka waɗanda suke bauta ma gumaka masu bautar Lata da Uzza masu bautar gunkin Manata da Isafu da da Na'ila da Hubal gumaka ne ga sunan manya-manya waɗanda mutane suka doko ba suna bauta musu ya kamar hito na hito saboda zan fahimci la ilaha illallah tana nufin ka abota ma duk wani gunki a tsaya abota ma Allah shi kadai to sai aka kama fada aka kama rigima aka kama jayayya aka aka kai ruwa rana da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi da mutanen Makka haka aka yi ta kwashi ba dadi tsawon shekaru 13 ana wahala har wasu shekaru ma aka kaurace ma annabi aka sai a kaurace ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da dangin shi saboda shi shekara uku ba a sayi gare su ba sayi ga mutane ba auren su ba su aure ga wani ba a magana da su ba su magana da kowa har suka tattara kansu har suka koma cikin duwatsu da shi da dangin shi da waɗanda ba ba masu abin sai da ya shafi ma dangi waɗanda ba ba musulmi ba saboda shi aka yi ta lallaba manzo Allah manzo Allah ya ce sakon Allah ne ya za a lallaba ta kan sakon Allah a lallabe nan bar shi a turo wanda ya renon shi abu talib wurin shi a lallabe shi a ce mutanen maka sun ce in wani abu kake so sai a ba su tunanin su manzala ya bayyana haka ne saboda ba ya kudi in mata kake so masu kyawu ga su nan sai a aura maka in mulki kake so sai a mallaka maka mulkin maka manzala ya ce wannan duka Allah ke badawa ai yana so sai Allah ya bani yi ba wannan ke gabana ba abin da ke gabana shine kowa ya tsaya ya bauta ma Allah shi gare haka dai hanyoyi da yawa wani lokaci ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai shiga cikin kasuwar Makka yana wa'azi Abu Lahab yana bayan shi yana ƙarya ce ku saurare shi makaryaci ne wani lokaci manzo Allah zai tashi yayin nasiha ya wa'azi Abu Talib Abu Lahab ya ce zanna saboda uba yake gare shi kai zanna magana ya zane ya shi haka dai aka yi tai a annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ta'ala ya bashi umarni cewa ya bar maka ya tai Madina Allah ya koma Madina ya zauna cikin garin Madina tsawon shekara goma nan na addinin musulunci ya samu karbuwa saboda mutanen Madina kusan kashi takwas a cikinsu sun yarda da musulunci kuma su suka gayyato shi suka ce ya zo in makka ba ta da daɗi ya zuɗa madina sun ba shi ta ya yi walwalar shi ya da'awar shi kira mutane zuwa ga Allah su bada wata'ala sun ba shi kuma shi ke nan ba Allah ya ce ma nabi sallallahu alaihi wasallam to ka tashi ka bar makka ka koma madina misali yana son makka saboda garin su ne inda aka haife shi kuma tunda yadda yake son makka yadda yake son Allah ya yadda yake son makka sai ya bi son Allah yana son garin makka manzala ya hito za a barin makka ya ce ke makka duk duniya ba garin da allah ya so kamar ki in ba dan an kore ne daga cikin ki wallahi da ban hita ba cikin damuwa annabi sallallahu alaihi wasallama saboda allah ya bada umarni san allah yana gaba da san komai sai manzo allah ya ake son makka ya so allah ya tafi shi yaje zauna nan babu matsala garin nan sai dai aka gamu da munafukai ko munafukai matsorata ne ba sai yin aiki gaba da gaba sai dai a koyi in suka zo gaban manzala sai ta kuka na wani in suka bar wurin manzala sai ku kyale shi makareci amma gaban shi ba sai ya bani haka suke dai su matsalar su karanci matsalar su sabon takalmi suke da su kuna aiki suna rushewa a fakaice ba a hito na hito da su in suna tare da ku suna tare da ku in suna tare da kafari suna tare da kafari munafukai ke fuska bi ke gare su harshen damo ne to matsalar su mai sauki ce to su ne abinda manzo Allah ya tinkara da kuma yahudawa a cikin garin Madina su yahudawa yan gari ne mazauna ne manzo Allah ya yi sa saboda kirki na manzo Allah manzo Allah ya ce to kuwa yan gari ne ku yi zaman ku ku yi addinin ku ma mu yi addinin ku Allah bai ce masu gobar addinin ku ku shigo addinin cewa ku yi addinin ku ma mu yi nan ko manzo Allah ma yace a zo a rubuta takarda ta zaman kasa a matsayin ku yan kasa mu ma yan kasa ku zo mu zauna mu yi yarjejeniya mu zauna lafiya da mu ku yi addinin ku mu yi addinin ku ku yan gari ne mu ma yan gari ne abin da ya sami mu na daɗi ya sami ku abin da ya sami mu na wahala ya sami ku akwai kirki irin wannan manzala sallallahu alaihi wasallam ce duk wani cikin musulmi in ya je wani wata banna ya zidda jinin wani mutum ko ya kashe wani mutum to da mu da ku za mu haɗuwa mu biya biyan shi saboda ɗan garin mu ne haka in wani cikin ku Yahudawa ya je ya yi wata banna, ya wata aika-aika, zin da jini ko ya kashe wani. In aka zo da mu da ku za mu haɗuwa mu biya diya. Ba akwai kirki irin wannan? Zala ya nuna masu kirki da mutunci amma suka kiya. Saboda ba su yarda da manzancin shi ba, sallallahu alaihi wa sallama. To haka dai, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ta rayuwa a cikin garin Madina a ranar da Allah subhanahu wata'ala ya kawo cikawa annabi sallallahu alaihi wasallama kuma zala yana cewa in yi ta yakin mutane har sai sun tabbatar da cewa muhammadu manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama wa yuqimu salah sannan kuma su tsaye da sallah ma'ana har sai sun tsayar da sallah sai sun yi sallah kamar yadda addinin musulunci ya koyar da ita sallah tsaida ta yake mun gane ku haka Allah yake ta yaban masu ita suna tsaye da sallah alladina yuqimuna salata waɗanda suke tsaye da sallah wurare da yawa cikin Qur'ani kaɗan ne za ka gana Allah yana magana suna yin sallah amma kullum Allah cewa ke suna tsaye da sallah sun tsaye da sallah domin tsaye da sallah daban yin sallah daban yin sallah shi ne ka yi ta yadda ka ga dama tsaye da sallah kuma shi ne ka yi ta yadda Allah da annabi suka ce a yi sallah babban ibada ce cikin ibadodi na jiki da za a yi babu mai gita duk ibadodi ma ba kamar sallah gaba daya da na jiki da duk ibadodi gaba ɗaya babu kamar sallah as-salatu azamul ibadat sallah ita ce mafi girman ibadodi ita ce ginshikin musulunci ita ce wadda kowa da kowa yana tarayya wurin yin da sarki da mai kuɗi da talaka kowa na yin sallah ko kana da kuɗi ko baka da kuɗi sai ta yi sallah ko ba haka bane kowa sallah yake kaga ibada ce wadda Allah subhanahu wataala ya sauka saboda girman sallah Allah ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zuwa sama ta bakwai kariba tahiyar da sai an shekara wajen miliyan nawa za a yi ta duniya a duniya sai an shekaru masu yawa ko an yi wannan tafiya ma cikin dare daya saboda girman sallah an kira manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da mika mashi sallah sai ya mai nisa ya keta hazo na farko na biyu na uku na hudu na biyar na shida na bakwai har sai da yi inda ma ba ba sama ba ne sarari ne kawai ikon Allah ne wurin dan dai a miƙa mai sallah a ce mai ga sallah nan an wajabta ma al'ummar ka yin sallah din nan so biyar ga yini da farko so hamsin aka maida so arba'in da biyar aka maida so arba'in aka maida su 35 aka maida su 30 aka maida su 25 haka dai har sai da ta dawo guda biyar a lokaci biyar da lokaci 50 ne a gadi minti 20 da wani abu sun kayi sallah kuma dare da rana da ka kwanta cikin dare kai minti 20 da rana sai ka ji ladan na Allahu akbar daren sallah ranar ma haka za a yi dai awa 24 sai ka yi sallah guda 50 wajen Allah subhanahu wataala ya sauƙaƙa mun amma ladar da za a baka in kai sallah lokaci 50 ita za a baka in kai sallah biyar saboda girmanta da diwa ga irin tafiyar da aka yi da ya mai nisa wannan yana nuna girman sallah za ka sallah ita ce ibadar da in ka tsaida ta to ka tsaida addini in ka bata ta kuma ka bata addini in ka kiyaye sallah ka kiyaye addininka in baka kiyaye sallah ba to ba za ka kiyaye addininka ba saboda girmanta Allah subhanahu wataala yakan farawa da ita in ya tashi kun bayin shi kamar yadda ya fara suratul baqara alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata alladhina قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون المؤمنين sun samu aljanna sune masallata masu nutsuwa innal insana khuliqa haluwa idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu manua lil musallin sai masu sallah da su aka fara kuma sai Allah ya ce alladina hum fi salatihim da'imun wanda suna nan dindindin kullun suna sallah ba su wasa da ibada ta sallah to sai ka tsaye da sallah kamar yadda aka ci ka tsaye da shika-shikanta da farillanta da da kominata da ka'idodinta manzala ce sallu kamar ra'aitu muni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka gani ne ina sallah saboda duk wanda ya yarda da sallah to shikenan in mutum bai tsaye da sallah ba ko da ya yarda da la ilaha illallah kaga akwai magana wanda ba ya sallah ba musulmi bane amma wanda ba ya sallah kala biyu ne akwai wanda bai yarda da sallah ba bai yarda da ita ba kwata kwata bai yarda da Allah ya ce wannan arni ne wannan ba musulmi bane amma akwai wanda ya yarda da ita ba yi ya yarda wajibi ce amma ba yi saboda ragganci saboda sakarci saboda rishin sanin abin da ya kawo shi duniya duk wanda ya san ana sallah yake to bai san me yasa Allah ya halice shi da ya sani da bai bar sallah to shi wannan malamai sun yi sabani wasu na ganin musulmi ne tunda ya yarda da ita wasu kuma suna ganin kafiri ne tunda ba yarda wasu cewa suke a kiran shi za a yi sallah muna ganewa kuma aka samu labarin shi aka kai wurin alkali lokacin da ke da shari'ar musulunci to sai alkali ya ce mai in bayan azhar ne sai a ce mai yake sallah azhar tunda a yanzu cikin lokacin da ake ko to shikenan sai alkali bayan wani lokaci ya tambaya tab da hitan lokacin azhar yaya mutumin ne yayi sallah a ce ai na nan da shikenan Allah asar na shigowa bai yi ba ya shako shi a sare mashi kai saboda ya yin sallah wasu kuma suna ganin a sai dai mi a ladantar da shi kawai a hore shi a ja kunnen shi a ci gaba da jan kunnen shi har ya gane mahimmancin sallah idan da ya yarda da ita tana ya bai gane yadda take ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai mutane sun tsayar da sallah wayo zakata kuma sai sun bada zakka zakka wannan abu ne da ya shahi mai kudi wanda yake da kudi waɗanda suka kai mizanin a fitar musu da zakka muna gane ku yawwa kudin da suka kai misali miliyan ɗaya da rabi abin da ya tafi daga miliyan ɗaya da rabi zuwa abin da ya tafi in ba ka da wannan to ba ka da zakka kudin ka wasu kaya musu zakka ba zaka zakka wani haƙƙi ne na musamman da ake fiddawa a cikin dukiya ta musamman kuma a lokaci na musamman a miƙa ma waɗansu mutane na musamman. Dukiya ce, an ce ta musamman ita ce wadda ta kai misalin miliyan ɗaya da rabi abin da ya gaba. A lokaci na musamman ba kullum ake zakka ba sai shekara-shekara. Idan ta zamanto zakka ce ta kuɗi ko zakka ce ta dabbobi, to sai shekara-shekara ake. Idan zakka ce ta kayan noma, to ita kuma ita ma dai shekarar ne amma mi lokacin girbi da an girbe abin noma amfanin noma da an girbe shi aka sussuke shi to sai a fitar ko kuma aka karbe shi to sai a yadda hakkin Allah subhanahu wataala ciki ana dai annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai an bada zakka zakka kuma mun shayin bayanin ta nan ba sai mun ƙara maimaitawa to annabi alaihi salatu wassalam ya ce fa idza fa'alu dhalika idan suka aikata haka in suka tabbatar da ba abin bauta da gaskiya sai Allah lalle Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne kuma suka tsaya sallah suka ba da zakka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace asamu minni dima'am sun tsare mani jinin su wa amwalam sun tsare mani dukiyarsu illa bi haqqil islam sai da haƙin musulunci muna ganewa ko idan mutum ya tabbatar da babu abin da gaskiya sai Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ko to shikenan kuma ya tsaya da sallah ya ba da zakka mutumin da yace ba ya ba da zakka ana iya kwato ta da ƙarfin ce aje Ali sahaba mai dukiya gaba daya a doki daidai zakka wasu malamai suka ce har tara ma sai an mishi bare na musulmi ya ki ba da zakka an kwace ta da ƙarfi kuma a yi mai tara ciki suwa za su yi sarki zai ko kuma shugaban kasa a lokacin musulunci na da shugabannin kasashe suke karɓar zakka ga masu kuɗi ka wanda ya kiya sai a tura mai sojoji da ƙayyinta za su kwatanta in shi ma yana da sojojin in ya kama a yi fada da sojojin shi da sojojin shugaban kasa sai a yi sai ya kwato ta to kaga kenan in ka bada ta ka kare dukiyarka ka kare jininka muna ganewa ko idan mutum bai shaida ba bai yarda da cewa Allah abun bauta bane bai yarda da Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bane to ya halitta a zubar da jinin shi saboda kafiri ne ya halitta a kashe shi sa'annan kuma ya halitta duke shi gaba da ta zama ta musulmi muna ganewa ko amma wanda yake ba da zakka in dai ba kin yarda ya da ita ba dukiya ya ta yace amma za a karbi daidai zakka a cikin dukiya ina fatan muna gane illa bi haqqil islam sai da haƙin musulunci haƙin musulunci shine cewa ba a taba maka jini ba a taba ma dukiya sai ita dukiyarka ba a taba maka ita muna ganewa ko ba kwace ma ita gaba daya sai irin da kai ka ita daga addinin musulunci jinin gama ba a zubar da shi a kashe ka sai in ka fita daga addinin musulunci amma akan zubar da jinin mutum ta hanyar kisa amma ba ta ba mai dukiya kamar mutumin da ya zina yana da aure kaga hukuncin shi ne a jefe shi a zubar da jinin sai ya mutu amma dukiyar shi musulmi ne shi haddin musulunci ne aka tsaida mai daina musulmi ne aka tsaida mai wannan haddin dukiyar shi ta matan shi ce da ɗiyan shi sai a bar ba a taba mai dukiya amma jinin shi za a taba za a yi ta shi ba shi sai ya mutu muna ganewa ko haka wanda ya kisan kai ya kashe mutum da gangan shi ma za a zubar da jinin shi za a kashe shi ma amma dukiyar shi ba za a taba ta wannan da yana cikin haƙƙin musulunci ma'ana hadisi yana nan ta yi gaba la yahillu da mummin muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah illa bi ihda Dallas sai da ɗaya daga cikin abubuwa guda uku za su zo nan gaba shi ne haƙƙin musulunci in mutum ya yi zina in mai aure ne a jebe shi in mutum ya yi kisan kai da gangan in masu mutunan da aka kashe musu mutum da gangan ba su yabe ba ba su yarda su karɓi diya ba to sai a rama musu a kashe mutum wa hisabuhum ala Allah ta'ala hisabun su kuma yana wurin Allah subhanahu wa ta'ala mana duk wanda ya bani da bakin shi da fatan baki yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana sallah yana koda ba dan Allah yake ba to ba ruwanka dan baka san ba ba dan Allah yake ba sai zahiri da kana ganin shi hisabin shi na wurin Allah duk wanda ya bada la ilaha illallah shikenan ba ruwanka da shi kakka yarda ka kafarta wanda yake bada la ilaha illallah ranar alkiyama sai Allah ya maka shari'a da la ilaha illallah Khalid ibn al-Walid da Usama dan Zaid duk ya faru gare su haka sun je su kashe kafiri kafiri yace la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yake nan duk haka ne suka kashe shi Usama da manzo Allah aka ga manzo Allah ya kashe mutunan ya wada la ilaha manzo Allah yace ya ga kashe shi bayan ya wada la ilaha illallah yace ya Rasulullah ni bai bare ta dan Allah tsoron takobi ne yasa ya bare ta Allah ya ce, Inni lam umar al'anku ba an kulubin nas, ni ba umarce ni ba in bude zukatan mutane in ga dan Allah suke abu ko ba da Allah. Ni cewa aka yin aiki da zahirin su kawai. Abin da suka yi a bayyane shi ne. Koyi wannan ban sani ya aka yi ka gane tsoron takobi bayan ya faɗi la ilaha illa. A wata riwa manzala ce a qatalta ba da ma qala la ilaha illa. ka kashe shi bayan ya faɗi la'ila ilawa banzala ya ta maimaitawa usama ya ce har sai da na yi fatan da ba a ce ba musulunta masulan banzala ce mai yake yaya za ka yi da la'ila illallah in ta zo rana alkiyawa in ta nemo ka ta ce ga wanda ya kashe wanda ya faɗi ne na ya Allah yaya me za ka ce ma Allah saka wanda ya faɗi la'ila illallah shi kenan sai ka bar shi da Allah ka ɗauke shi musulmi saboda dama zahiri ana aiki da zahiri ne ba da batini ba wanda ya san batini shi ne Allah subhanahu wa Allah ta'ala malam ya ce rawahu al-bukhari wa muslim imam al-bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi Allah ya samu dace na'am
Dide ne ma, sallama wace, abinda karanta ta za duk wanda ya rubuta wasiƙa ce assalamu alaikum da wanda ya faɗa da bakin shi duk ne. domin wasiƙa ce ka aika ba ta da bambanci da ka faɗa da bakinka da ka rubuta da duk ɗaya ladar da ka samu zuwa ka samu na'am
sai a yi samu a cikin cikin kurkuwa sai mutum ya yi ta'aziyya a cikin kurkuwa zai samu rada haka duk da hanawa zan yi tambayoyi masu fa'ida in ba lada haka nan za a yi kawai waya aka yi rasuwa ka rubuta ta'aziyya cikin waya wai ka samu lada wai lada mana
wanda da ke a wajen liman ce ta yi al'ada a cikin sallah ya gyara sallah shi gaba wani za ya shiga gaba ana sallah a wurin liman ta kari sai liman ya ja wani ko liman ya ta wani ya shiga ko ya ta ta yin shi sun zai san me yasa ba ya ta ne daga sallah ba ya yi zuciya da ita ba karewa ce zai a wannan shi ta yi ba shi ke in kuma ya ja wani sai ki inda in daidai inda liman ya tsaya sai ya ci gaba da wani na'am
kuma na Khadija shekara za ta yi ta amma na sallah
Khadija yana tambaya shekara nawa ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun manzon Allah da dan shekara 25 a aure ta kaga manzon Allah sai da shekara 15 tare da ita kuma ya zo ya kare wasu shekaru goma tare da ita shekara nawa yake nan shekara 25 tare da ita Allah ya mata cikawa tun ana maka na'am jama'a da ce ne shugaba ya kamata ya kiyaye
wannan tambayar ba ta da wani amfani ba zan yi tambaya masu amfani me ya kamata wani shugaba ya kiyaye shugaban kasa ya kamata ya kiyaye ya yi tsoron Allah ya adalci ya so talakawan shi masa aiki kada ya cika aljihun shi da kuɗi ya cika ma talakawa aljihun su da kuɗi ya sabon masa aiki ya sauƙaƙa masa kasuwanci ya tausaya musu kusan cewa amana ce Allah ya mika mai ta talakawan shi kai yarda ya ci wannan amana abubuwan suna da yawa babba abu dai shine ji tsoron Allah ya adalci an gama na'am jama'a da kamar tana da haka ta alƙur'ani tafsiri zai je ba hadisi zai je koya ko kuma kuma ya ce zai je
mutumin da ya adalci alkur'ani wani ya kamata ya koya kuma kamata ya mutum ya koyi ibada tunda ya adalci alkur'ani to ka shiga ka koyi ibada ka koyi tsarki da alwala da sallah da hukunce-hukuncensu da azumi da zakka da hajji dai ibadodi ne ka koya in ka ƙare ka yi nisa a ciki kuma sai ka zara tafsiri a ciki ko ka zara ilimin hadisi a ciki na'am
kuma da koya ya ce ya zai tare mace aure ta cikin na na shi
bai halitta ba mace aure bai halitta ta yawo da yake tsoron mashi ba da mace aure da budurwa su duk ba su da yara da manya duka ba a yi. duk ba a ƙarin gashi ba yi da kyau
wanda ya ce sun ne ya raukan wa a cikin sallah ta kasar ya gyara sallah zai zai gyara sallah
inda dai ne mai bambanci zan ki tambaya mai fa'ida wani mutum ya yi rabkarwa a cikin sallar ta tahiya sallar kasur daidai ne da rabkarwa cikin sallar kasur da rabkarwa cikin sallar gida daidai ne in ka rage abin da za ka yi in wani abu ka rage sai ka yi sujada kabli in kuma ka riga sai ka yi badi haka nan ne ba wani bambanci da sallar gida da sallar tafiya
wanda ya ce musabaka da sauka da ake yi daga ake yi ma ɗalibai ko tara da asiri a cikin addini ya halitta a yi sauka kuma ya halitta a yi musabaka ba su da haramci suna da asali a cikin addini na ba kira sallah